أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم كراتمنا للتاف منية المريد muna cikin at-ta'riku bi Sheikh Tijani radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi baitin da Sayyidi Ibn Baba Alawi yake cewa fantafa ash-shaykh bihi mukataba wa lam taqa bainahuma mukhataba fa akhbara ash-shaykh bi mawtihi fa qala anta alladhi tarisu mali min kamal فكان من قال له وبشره بما الزبيبي به قد أخبره وبعد فعل حجه المبرور وسعيه هنالك المشكور رحل للمدينة المنيفة لكي يزور الروضة الشريفة mun samu baiti nawa ya kai biyar din sai dai ya ce fantafa a sheku bihi ai bi ahmad al-hindi a sheku sheku ahmad al-tijani radiyallahu anhu fantafa ya amfana bihi da shi sai dai ahmad al-hindi qadinu makkah al-mukarrama amma fa mukataba ta bangaren rubuce ceniya ya rubuta masa wasiƙa ya ba wa hadiminsa ya kai masa in ya karanta shi ma ya rubuto amsa ya ba wa hadiminsa ya kawo shehu tijjani ya ce walamta ƙabai na huma mukaɗaba walamta ƙa tun mukaɗaba zance baki da baki lamta ƙaba ta abu kuma bai na huma tsakaninsu bai gan shi ba shi ma bai gan shi ba sai gawarsa da aka fito zai sallace ta shi ma alalwa da likafani ya ga ahmadu hindi a gefen fantafa mai sharhi ya kawo mana jawabi فانتفع الشيخ رضي سيدنا رضي الله عنه شيخ أحمد التجاني رضي الله عنه يا أمبانا على يده أهن أحمد الهندي فأخذ عنه علوما وأسرارا وحكما يا كالسي علمومي نمعرفة وأسرارا دا أسراري وحكما دا حكمومي وأنوارا دا حسكك حسكك نمعرفة walakin sai dai bil mukatabati ta bangaren rubuce ce ne ya faƙar kadai wal murasala da kuma aika wasiƙu min gairi mulaqatin ba tare da gamuwa da juna ba wala muwasalatin ba tare da saduwa da juna ba ba wanda ya ga juna a tsakaninsu a cikin maganganun da ya rubuta masa da amsa da ya ko masa shi a sai da abu hindi ya ce masa ni yanzu izini na na gamuwa da mutane ya kare ba ni da iko da zan kala ganin wani dan adam a rayuwata har dama ƙarshen rayuwarsa ne kuma haka aka yi bai kala ganin kowa ba har ya bar duniya tun daga nan fa akbarar shaika sai dai ahmadu da hindi ya ba wa shehu tijjani labari da mautihi da mutuwarsa shi ahmadu da hindi ya gaya masa ga ranar da zai mutu ishirin ga watan zulhijja zan yi wa faci ka tsaya ka sallace ni kafin ka tafi ziyara madina faƙala ya ce masa an tallazi tarisu mali kai ne wanda za ka gaji abin da yake tare da ni mali a nan ba na malu dukiya ba maɗin daban li daban kai ne za ka gaji ma abin da yake linawa min kamalin na cikar wilaya matsayin da nake kai na ma'arifa da wilaya to kai ne magajinsa a nan nema har gira ta kama shi hadimin da yake karban sakon shehu tijjani na wasiƙa ya je ya ajiye masa shi ma an ya rubuto ya ɗauko ya kawo shehu tijjani shi ma ba ganinsa yake ba in zai kai masa abinci ne akwai inda yake ajiyewa lokacin kaiwa abinci da kuma lokacin da yake zuwa ɗaukan kwanuka to a lokacin yake tafiya da wasiƙar ya ajiye in ya fito shi ma ya babu nasa in yana da jawabi da magana da yake so a gun hadin sai ya rubuta wasiƙa sai ya ajiye masa da shehu tijjani ya zo shi ma hakan aka yi to shi wannan da ya ɗauki takardar ya yi karambani ya karanta da ya ce masa kai ne magajina magajin sirrina da matsayina sai kishi ya kama shi sai ya rubuta wa ahmadul hindi cewa abun mamaki ni da na fi maka hidima tsawon shekara talatin amma baka gadar min da sirrinka da matsayinka ba sai wani mutumin sahara ba laraban sahara kasan mutanen hijaz su suna ga su wayayyu ne larabayin sahara kaman ƙauyawa ne sai wani malami da ya zo da rawani daga ganinsa alama ne na mutanen sahara ka ce shi ne magajinka magajin sirrinka sai ya rubuta wa halin nasa ya ce ayya ai lamarin ba a hannuna yake ba da ni ne nake da iko to da ɗana zan ba ba ma kai muridi ba balantana wani bako da ɗana zan so ya gaje ni ba ma kai hadimi ba ballantana wani bako to amma zalika fadlullahi yutihi man yasha saboda haka matsayin ba nawo bane nima Allah ne ya tada wanda zai gaji matsayin to fa kana man qala lahu ma qala lahu wa basharahu ya kasance abin da shi Ahmadul Hindi ya gaya wa Shehu Tijani wa basharahu ya masa bishara bima da irin abin da azzabibiyu wannan imamu zabibi huwa al'ariful mukashaf wato alai shine wani arifi wanda ake masa kashafi wane ne mun karanta shi Muhammad ibn Hasan al-Wanjali shine azzabibi allazi laqiyahu sayyiduna bi jabal zabib wanda shehu tijani ya gamu da shi a jabal zabib nan ne kogon da yake halwa a jabal zabib saboda haka ake masa kiya da dutse ake cewa zabibi shine Muhammad ibn al-Hasan al-Wanjali wa akbarahu shi zabibi Muhammad ibn al-Hasan al-Wanjali ya ba Shehu Tijani labari shi ma bi annahu cewa Shehu Tijani yudriku maqama Abi al-Hasan al-Shagali radiyallahu anhu ai mun karanta a baya zai riski muqamin wilaya na Sayyidi Abu al-Hasan al-Shagali mai tariƙar Shazaliya to shi ma wannan Ahmadul Hindi ka gane ai ya kasance ya gaya masa wa basharu ya masa bishara bima da irin abin da azzabi biyu kad akabarahu ya bashi labari bihi da shi bakin su ya zama dai kaman sun hada baki sai dai wancan Muhammad ibn Hasan al-Wanjali mun sani yana yankin Sahara a Magari shi ko wannan Ahmadu Rindin a garin Makka yake ba su ma taba garin juna ba a zahiri amma sai zama irin abin da Muhammad ibn Hassan al-Wandali ya masa bishara da shi irin sa yanzu Ahmad al-Hindi ya rubuta a cikin bisharorin da yayi masa a can da yace fa akbar sheka a gefe yace wa kana min jumlati ma kataba bihi sayyiduna radiyallahu anhu ya kasance daga cikin jumlar abin da Shehu Tijani radiyallahu anhu ya rubuta a takarda wa arsalahu ya aika masa bihi da shi ma a kadimi tare da hadimin sakaji ba? tare da hadimin ikibarahu ba da labarinsa shi ahmadu da hindi bi zamani wafati da lokacin mutuwarsa ranar da zai rasu ya rubuta ta jami wa bi annahu huwa al-muhidu bil irsi shine kuma yace wa shauta jani shine mai kewayewa ga al'irsu gado li asirarihi ga asirararsa shi Ahmadu Hindi wa kamalali da cikar matsayinsa na wilaya duk shehu tijani ne magajin wannan matsayi wa zakara kuma ya ambata a rubuce annahu cewa shi Ahmadu Hindi fil ishirina min hijjatin min hijjati zalika al'am a cikin kwana ashirin na watan zilhijja na wannan shekara dama shi da ba zo aikin hajji ba ne? to kafin lokacin fita mai na aikin hajji suka yi wannan zance a cikin watan zilhijja din kuma yake ce masa idan an gama aikin hajji da kwana goma tunda ana ana ana jifa da aski da hadaya da dawaful ifada a goma ga wata balanan layya to aka ce 20 ga wata kaga kwana goma da yin layya kenan kuma tun kafin a fita minan yake rubuta masa wannan labari ya ce masa fil ishirina min hijjati zalika al'ami a cikin kwana ashirin na watan zulhijja na wannan shekara yanzu bihi mahatumun lihimani abin da yake wajibta mutuwa zai ji gare shi wato dai zai rasu a kwana ashirin na watan zulhijja summa a ƙasama alaihi sannan ya yi magiya ga shehu tijjani bima lahu da abin da ahmadu hindi yake da shi min akidil haƙi na wani ƙaƙƙalfan haƙi akan shehu tijjani ya masa magiya don haƙƙin da nake da shi a kanka a matsayinka na magaji na magajin matsayina na wilaya ya masa magiya ya kula menene min akidil haƙƙi ladai ya masa magiya da ƙarfan haƙƙin nan da yake gare shi an yi akuza biyadi waladihi akan ya rike hannun ɗansa tunda ɗansa bai gaji wannan matsayi ba kai ne ka gada to ka rike ɗana in na mutu ka yi masa wasiya ka masa nasiha ka tarbiyyantar da ruhinsa shi ne abin da yake nufi ya masa magiya an yi akuza biye da waladihi min ba'adihi bayan wafatinsa wa yuhassinu ilai kuma ya kyautata wa wannan ɗa wato ya kyautata tarbiyyar ɗansa da tarbiyyar ruhinsa ilak har zuwa ƙarshen magana da ya rubuta tana da tsawo daga cikin dai irin wasiyar da ya masa wa ba da fili hajjihi to bayan shehu tijani ya gama aikin na hajji al-mabrur wanda yake kubutacce al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'u illa al-janna to ba da fili hajjihi al-mabrur bayan ya kammala aikin hajjin sa al-mabruri wa sa'ihi da aikin sa gaba daya da sa'ayi tsakanin safa da marwa da dawaful ifada hunalika a wannan gari na makka ayyukansa na haji almashukuri wanda yake abun godiya ko abun kalba to rahala shehu tijani ya tafi lil madinatil munifa ga garin madina al munifa madaukakiya wal madinatu alamun bil galabati ko li madinatir rasuli idan an ce madina aka yi shiru to kawai ana nufin madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma asalin lugar madina an sani birni wadda khalal madina ta alahini gafalaci alkurani ma ya kawo sunan madina amma ba ta manzo Allah yake nufi ba to amma a wajen mu mu al'ummar manzo Allah an ce madina aka yi shiru to kawai an nufin madina manzo Allah ne in wata ce to sai an raba madinatu Kano sai mu ce a wannan birnin Kano ake nufi madinatu Abuja mu ce wannan birnin tarayya ake nufi amma ka ce madina to duk musulmi tunaninsa ya tafi kawai galin madina ta manzan Allah saboda haka da kaji ya ce maka lil madinati ba sai ya maka wani ta'arifi ba tun da gashi ya ce maka almunifa madaukakiya ai ai ya gama magana ba ana sai ma makkatul mukarrama madinatul musharrafa ba eh duka ai kalma ce ta daukaka da almusharrafa da almunifa duk ma'ana daya na shirya maka min alafa ala gairihi daga lugane na alafa ya ɗaukaka alagari a kan waninsa aka samu almunifa a maɗaukakiya aka ce almunifu namiji kenan maɗaukaki almunifatu maɗaukakiya bi ma'ana min alafa alagari ai irtafa alai ya ɗaukaka shine alafa wa safa bihi ya siffanta madina da wannan suna na almunifa li'ina fatiha saboda ɗaukakar da ta samu bihi da albarkarsa sallallahu alaihi wasallama ta samu ɗaukaka ne da zuwan manzan Allah da wafatinsa da binne shi da aka yi ta samu ɗaukaka ala jami'il biladi akan dukkan garuruwa na duniya mala ta kai hatta makkata inda na kai har birnin makka wanda aka gina wa Allah ɗaki a can ake haji in ka zo kai haji a madina bai yiwu ba sai kai a makka to har makka inda na a wajenmu ba ta kai madina ba sanda manzo Allah yake makka kafin ya hijira wannan ba ma ja makka ta fi ko ina daraja a wannan lokaci amma da manzo Allah ya fita ya dawo Madina kuma har yayi wafati aka binne shi raudarsa tana Madina to kam Madina ita ce eh madaukakiya ala jami'il biladi a bisa dukkan garuruwa na duniya hatta makka har makka da ake ce mata ummul qura uwar birane to amma dai bata kai madina ba a yanzu fazarami to a rahala limadinatul munifa shehu tijani ya ciru daga makka domin zuwa madina almunifa madaukakiya a dalilin ne likai ya zuwa raudatar sharifa domin ya ziyarci raudar nan ta manzo Allah a sharifa madaukakiya ya kira rauda amma yana nufin manzo Allah an aka ce a rauda dausayi ba a sharifa madaukakiya to in aka ce rauda a madina shi ita ce ma bai da alƙabari wal mimbar filin da yake tsakanin ƙabarin manzo Allah da mimbarinsa kamar da yake cewa ma bai da baiti wa mimbari raudatu min riyadil janna fegin nan ko fagen nan da yake tsakanin ɗaki na inda nake kwance ɗakin na na Aisha wa mimbari da mimbarin da yake hudu ba yace dausayi da daga cikin dausayoyin aljanna saboda haka ake kiran gurin da arauba dausayi wa kasaha ibnu baba alawi anan ya keɓance rauda alhali kuma ba shi ne inda annabi yake kwance ba shi yana cikin ɗakin na na aisha a nan kabarinsa yake amma sai ce likai ya zura raubatar sharifa ya keɓance ta da ambato li'annaha mahallu ruku'i dakili lil masjidin nabawi domin rauda ita ce mahallin yin nafila ga wanda ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama raka'atai tahiyya rakawai guda biyu nan da ake na tahiyatul masjidi ba a yi a cikin inda annabi yake kwance a cikin ɗakin na Aisha a wajen kabarin in ka zo dama kafin ka je ziyara annabi ana so ka fara yin nafila raka'a biyu in son samu ne ka yi ta a wannan rauda din to tunda ita sallah haƙƙi ne na Allah sai ya ambace ta da sunan ya je ziyarar rauda inda ake nafila raka'a biyu kafin a yunkula kuma a ji a ziyarci manzon Allah wa qad yuradu bi al-qabr amma da yawa wani lokaci ana cewa an ziyarci rauda yuradu biha al-qabr sharif amma ana nufin kabarin manzon Allah madaukaki wa ma hawalihi da abin da yake kewaye da shi shine kabarin sayyidina Abubakar da kabarin sayyidina Umar ka gane ai in ana kira rauda amma yawanci akasari in kaji an ce na ziyarci rauda to ana nufin na ziyarci kabarin manzan Allah ko kuma ka ce na ziyarci manzan Allah ma dare saboda rauda ita ake fara zuwa a da kafin yanzu a dinga tarewa sai ka zo rauda ka yi tahiyatul masjidi ka gaida ubangijinka sannan kuma ka tashi ka gaida annabinka to da yawa akan kira rauda amma yuradu bi hal qabru sharif ana nufin kabarin manzon Allah madaukaki wa ma hawalaihi da abu da yake kewaye da shi wallahu alam Allah shine masani musa baitaka biyar din to alhamdulillah fazara khairan man lahul marahid jibat wa zulat lahur rawahid alhamdulillah